نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci ne albarka markazi na kabiru da a wannan rana ta kudu goma sha takwas da wata na ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda insha Allah wannan karatu namu shi ne da yin Allah tabaraka wa ta'ala karatu na ƙarshe a cikin wannan wata ko kuma a wannan shekara na tafsiri insha Allah bayan wannan haɗuwa ta mu game da tafsiri na wata insha Allah sun shekara mai zuwa in Allah ya sa muna raye da yin Allah tabaraka wa ta'ala in kuma Allah ya ashi rayuka mu Allah ji kanshi Allah ji amma Allah ya amince mu Allah sa fa ta huta wanda muna cikin wannan darasi ne na uku a cikin suratul al-jin a darasin da ya gabata mun ga mun ga abin da ya gudana na shikayar da wahayin da Allah ko shi sarki yawa manzala kuma akan cewa wani bangare na aljannu sun gitta mishi sun zo sun saurari shi yana karata yana karatun alqur'ani yana yin karatun alqur'ani sun yi imani sun gaskata kuma sun tayi sun wa al'ummar su da'awa sun yi musu fadakarwa sun musu nasiha sun yi ma al'ummar su da'awa sun musu fadakarwa sun musu nasiha na kenan ya riga ya gabata a gare mu wannan bayani na aljannu da da'awar da suka yi sannan kuma hallo bai sun marar da mun huce mun ga ayoyi da suka yi iske na su cewa haɗin wasu ladabbuka ko kuma umarni game da musamman game da mashirikan makka da suka kasance suna cewa in Allah ya yaye musu azaba da wahala da suke ciki za su yi imani da raddin amsar da Allah ya ba su inda za su tsaya akan tafarkin musulunci to Allah mai sarki zai shayar da su da sauran abin da ba gani har zuwa dai aya ta kusan ƙarshe wanda take muka yi ma karatu cikakke insha Allah shine wa annabi makaji da zai lati da ma Allah ahad kina insha Allah yau za mu tashi daga wa annahu lamma qama Abdullah da afiya mun yi karatu ta hedin za mu fara bita akan da so insha Allah sai mu huce bin Allah ta'ala na a'udhu billahi samii'il 'aliim min ash-shaytaanir rajiim من أمره ونفسه ونفسه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون فسيعلمون من أصحب ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أن يجعل له ربي أمدا نعم شكرا جزاك الله خيرا وأنهم آية نم دبام تاشا تنتا وأنه لما قام عبد الله yad'uhu kadu yakununa alayhi bigala jiya mun ga kan bayani akan ta mun ga cewa malamai sun mata fassara guda uku fassara ta farko ana da ta farko da ta biyu ana yin da ita magana ce dai ta aljanna wanda suke cewa aljanna ce cewa annahu lalle yanda al'amarin yake Allah madaukakin sarki yake bada labarin yanda aljannu suka yi a lokacin da suka saurari alquran wa annahu lamma qama abdullahi lalle yanda al'amarin yake lokacin da bawa bawan Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana yin sallah ya duhu yana roƙon Allah shi yana yin sallah kadu yakununa alaihi bada abar san sauraron alqur'ani suka yi cincirin do suka haɗu juna ya juna haka matsayin su ya haukar da suka yi kadu sun kusa ya kununa alaihi bada su zamto kamar gini ne ɗaya saman ɗaya a game da manzalar sama don tsabar sun su saurari alqur'ani wanda bayani ya riga gabata kalma ta allibat shine abu ya haudu junan shi junan shine ake ta allibat misali shi kawai libat farsi al-asad kamar gashi nan da yake zagaye akan fuska da yake suna zaki wanda junan shi yana bin juna to haka suka so su mammutsu kamar ɗaya ya hau kan ɗaya dan kowa yana so ya saurari kira karatun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan Allah ne yake ta kaito halin su lokacin da suka ji manzo Allah yana fasara ta hali fasara ta biyu shi kuma daga cikin magana aljanna ce in sahabbai suna ba da labari ko aljanna suna ba wa al'ummar su labari cewa lokacin da suka suka ga manzon Allah yana sallah yana da sahabbai masu mishi biyayya in yayi ruku'i su yi ruku'i in suka yi sujada su yi in yayi sujada su yi sujada duk abin da ya bi shi suke kai kai da ɗaya bayan ɗaya shine yake ba wa mutanen su labarin cewa wa annahu lallai tabbas لما قام عبد الله لوكتين ده دان ايتن الله باوان الله يا تاشي يدعوه yana yin sallah yana kiran Allah kadu yakuna alaihi bada sahabban shi babiyan shi sun kasance suna mishi biyayya suna bin abin da yayi kai ka ce je zarga shi ne ka zaki duk abin da yayi yayi da bin ka haka ce ni manzo Allah sama wajen biyayya fassara ta uku wada ibnu kasir ita yace tana dan karhin ranjaye in aka kalli ayar da take zauwa baya shine fassara sai da kasance da maganar Allah ne Allah mai sarki ke bada labari a lokacin da manzo Allah ya fara da'awa mushrikai suka tashi da cincirin do na tuta kama manzon Allah sallallahu alaihi na kai ga manzo Allah sama kai ka ce bilji ne sai sama musiba da tutarwa kala kala ce zuwa manzo shine fasara ta uku wa innahu lamma qama billahi dan tabbas lokacin da manzo Allah ya tashi ya duduhu yana kiran Allah yana kira zuwa ga addinin Allah yana nasiha yana bukatarwa yana cewa a bar shirka a yi riko da tauhidi ka duya kuma alaihi bala mushrikai suka yi cincirun da manzo Allah sama da cutarwa kai ka ce za tsaye zai hau kan ɗaya don tsabar cutar kowa so yake da cutar da manzo Allah sama a cikin ibn kasir yace wannan fasara da akwai abin da ke rinjayar da ita shine aya mai gawa wannan kuma fassara ta uku an rawaito ta ne daga hasan bin masal sallallahu alaihi wasallam aya mai gawa sai sai bayani akan cewa qul inna ma ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahad kace da ku ina kira ne zuwa ga addinin Allah cutar wanda kuke mun cutar wanda kuke mun kai da kuke mun ne ta kuke mun inna ma ad'u rabbi kadai ina kiran ubangiji na shi kadai ولا أشرك به أحدا بازن تبقى شركة لشد دول با بازن تبقى أحدا شبا دول إن شركة لشد حرام وكذا مدينة يسو سوا شيطاء ابن كثير وإن فسر سأكو تاو وأنه هو المقام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه بدا تاهر الجاي قل كلام فسر سأكو كلام شكرا كراتين دي تفسيرنا آية تجيه كلام آية مصابوة أيوه شنو قل kace da su ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ma ad'u rabbi kadai ina kira ubangiji na ina roƙon ubangiji kadai ina bautawa Allah shi kadai nan addu'a ma'ana al-ibada dama ana ta'birin addu'a ana yin da ita ibada wala ushriku bihi ahada banna taba hada shi da wani in shirk mushrika to kenan lokacin da mushrikai kamar suka nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar da'awa ya bar zalin Allah ya tsawana wannan wani abun bautar su ya bar cewa a bar bautawa abun bautar su ya bar cewa duka allolin nan gaba shi ɗaya banza ne sai Allah guda ɗaya wanda ya halitta dukkan nan halittu shi kaɗai za a bauta da suka nema haka sai Allah ɗauki sarki ya ce musu to ku ne na tada hankali lakum dinukum waliya din kuna da addinin ku ina da addini na ni ina bautawa ubangiji na shi kaɗai ban na shirka da shi ku ba kun taɓa kun shirka ku je ku yi nawa kiran kan wannan dalili ne kuma ina hankalin ku me ne cutar mu ne na ku dinga musguna mu ku bani in addini qul inna ma ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada sai Allah madaukakin sarki ya maida musu martani bayan haka malaman da suke cewa sai suka ce so in ba za ka daina da'awa ba ba za ka daina kira zuwa ga addinin ka ba ba za ka daina wani da allolin mu ba to wallahi ka kiyaye kan mu cutar da kai ka kiyaye ko ka bari ka zo za mu kare ka babu wanda zai taba ka ko kuma in ka ce za ka ci gaba za mu cutar da kai Allah ba aukin sarki ce ga ya musu ga wata amsa akan abin da kawai Allah ba aukin sarki ce kun inni la amliku lakum darran wala rasul komai al'amarin a hannun Allah yake ni la amliku lakum banna mallaka muku sarran banna mallaka muku cutarwa wala rashadan kuma da banna mallaka muku shiryarwa ni banna iya shiryar da ku banna iya batar da ku a hannun Allah Allah ma ku kike kare ku daga al'amari shi Allah ku إن كان من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون haka ga ta zai tare ka huda mu ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء shirya a hannun Allah bata in Allah ya ga dama ya shiryar da kai zai shiryar da kai in Allah ya ga dama ba za ka shirya ba ba ka shirya shi ne Allah ko sai ce ba ba kai ba sai kake shiryar da su kai iya fadakarwa ce isarwa ce da ka amma shiryawa a hannun Allah shi ne na aka ce a gaya musu ku da kuke yi haka ni wa ba kama ku ba zan yi da kalli da yaji ya kun shiru a'a isar muku ne kai zan yi wa'azi ne kai zan muku da tiya ce kai zan muku babu tashin hankali shine Allah babban alama shi yake kul kace musu inni lalle tabbas ni la amliku lakum darra banna mal banna iya amfanar banna iya cutar da ku banna mallakar cutar da ku al'amarin annan Allah wala rashadan kuma lo banna iya shiryar da ku al'amarin annan Allah yake ni fadakarwa ce tawa isarwa ce tawa amma haƙiƙanin shiryarwa gamdakatar annan Allah yake qada shi ta bayan shi ta al-hidayah هداية هداية توفيق وهداية آه إرشاد شريعة كلا بيجي da akwai shari'a ta gamdakatar ka yi imani ka ɗauka wannan a hannun Allah da akwai hidayati irshad shari'a ta faɗakarwa ta nusantarwa ta nasiha wannan manzala sun rahama da kika sannan kuma hanzo alqur'ani yana shirowa haka malamai haka dukkanin masu yin nasiha haba kenan shine na akwai yayin da aka ce la amliku lakum darran wala rashada ana niyan hidayata tawfiq wada sauran ayoyin da aka tabbatarwa da manzon sama wa innaka latahdi ila siratillahi azim وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم Allah madaukakin sarki ce lalle kai annabi Muhammadu la tahdi tabbas kana shiryarwa zuwa ga tafarki da kake kaga nan an tabbatar mishi ne hidayat da shari'a shi ta mallaki ta irin wannan ka'ida umar ce mutum bai tunda yake cikin kana ku daga ta an kore abu san a tabbata Allah ya maka na'am qul inni la amliku lakum darran wala rashada sannan kuma halu ku da kuke kira na ku mu shekar kuke cewa an bar da an bar kira zuwa ga addinin Allah an bar kira zuwa ga kaita Allah to in na sabawa Allah ku san da sanin cewa ban gida malaka ban da mafaka babu wanda zai kama mini babu wanda zai kore shi da sabawa Allah shi Allah mai kasance ce kul kace mutu inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajra min dunihi muntaha kace da su inni lalle tabbas ni lan yujirani min Allah ahad babu wanda zai kare ni daga Allah mai kasance babu wanda zai kare ni babu wanda zai kubutar da ni daga hannun Allah in na saba shi babu wanda zai kubutar da ni daga hannun Allah in na bar isar da wannan addini Allah ya umarce ni ya tsora mu wajibi ne in fitar da wani abin in kira zuwa ga shi an fadakar to ku mu shirka da kuke sa an bari babu wanda zai kare ni inna bari inna saba wa Allah lan yujirani min Allah ahad babu wanda zai kubutar da ni daga azabar Allah inna saba mishi ne inna bar kira zuwa ga shi walan ajina min dunihi multahada sannan kuma dubaran ta samu ba mafaka wanda ba ta Allah ba shi ne ya tabbata a hadisi da zai fita la malja'a wala manja minka illa ilayka babu wata manafa babu wata mafaka daga gurin Allah sai gurin Allah in kawa Allah ne babu wanda zaka je ka nade bayan shi sai dai ka je gurin Allah dai da tuba dai sai ka fara amma dan mutum ne in ne miki da ruwa an kamshi da ba a rasa wani wanda za ka iya zuwa gurin ka nade ya je mishi magana shi kenan magana ta wuce gurin amma gurin Allah bakka da wata malama malaba bakka da wata mafaka sai dai ka koma gurin Allah da istighfari da tuba da kuma zuwa Allah شيء لا أعلم أو تتركي كذا قل كثيرت إني لن يجير من الله أحد تبت باب ولا زي كؤتر دني دا وقل الله إن نتابع مش باب ولا زي كؤتر دني دك أثابا الله دك كام الله ولن أجد من دونه الملتحدا بازن تقسام با مفكا ولا ما تقول الله إن نتابع الملتحد شنو الملجأ الملجأ والنسيب باب ولا زي مكان باب ولا زي أذلان باب وتمرأة illa balagha min Allah wa salati banni da wata mahuta banni da wata mafaka dole shi na isar da wannan sako umarnin Allah in isar shine illa balagha min Allah wa salati ay la ajidu malja'an illa idza ballaghtu risalati rabbi banna taba samu mafaka da tsira a gurin Allah sai in na isar muku da wannan sako ni Allah ya wani samu in isar muku da wannan sako shi yasa dole ku ku zai isar da shi shine Allah ba su ce illa balagha kenan istisna idan da akwai حذف أم بيان لا أجد ملجأ إلا إذا بلغت رسالة ربي كنا بان لا وتم فكاتينا إسرد ساقون الله إلا بلاغا كي تبت إلا إسرد ساقون الله بأسوه ترشي توروني من الله يرغون الله يتوروني إن إسامه ورسالاته لكم ساقون لدى يتورا من إسر كنا كارك أشيدنا أكل ساقون wanda gashi nan Allah ba su sarki na a cikin suratul Maida ya ayyuhar rasul balligh ma ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'tiuka min an-nar kaga nan sun haddada manzo Allah kace ya bar kira zuwa ga addini ya bar kira zuwa ga tauhidi ya bar kira zuwa ga abar gumakansu to a wata aya sai Allah ya ƙara waddaha wannan ma'ana Allah ba ta ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan annabi balligh ma unziya ilayka fa idan abin da aka sako zuwa gare ka dan rabbika da gurin ubangijinka wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalata ka san da cewa in baka aikata haka ba ka san da cewa baka isar da sakon da Allah ya dora maka kai ne sannan kuma kenan nan an umarce shi da isar ko game da mutane masu cewa za su cutar da kai kwantar da hankalinka wallahu ya'simuka minan nas Allah ɗauke sarki zai kare ka daga mutane yi ta yin kaidin yi ta yi maka dukkanin kaidin da za su ma dukkanin abin da suke yi maka na kaidi na sharri yi ta yi Allah ya ɗauki alƙawari zai kare ka shi yasa ma yake cewa a da manzo Allah ya kasance yana yin da'awa a koyi yana yin da'awa a koyi amma da Allah ɗauki sarki ya ce ya ɗauki zamanin ya kare shi to tun daga nan sai ya bayyana da'awa da kuma umarnin da aka mishi fasda bi ma
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين Allah madaukakin sarki a wannan gurin ya bashi umarni da umarni guda biyu da kuma labari da bishara Allah madaukakin sarki ya ce fasda bi ma tu'mar ka bayyana abin da aka umarce ka kada ka koyi kada ka tsoro kowa wa a'rid an mushrikin kaga umarni na fara game da mushrikai kuma bujirce ibn zadu kada ka sa su ma akan ka kai ka babu su kai da abaka ha inna ka fainaka mustahabi inna ka fainaka mustahabi wanda ke izgini da kai suke maka cutarwa ta izgini ce ko ta sama da haka ko ta ƙasa da haka to mun riga mun isar maka ka kwantar da hankali ka ga bishara shi to tun daga nan kuwa duk mummudin makircin su duk abin da suke yi sai sun shiga hanya suna neman yin manuwa kirki sai Allah ya sanya wannan makircin da suke neman yi hanya ce su haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am shi da nan Allah mauki sarki ce illa balaghan min Allah wa risalati tabbas bani da wata wani mafukuta bani da wata manaba a gurin Allah mauki sarki sai na isar da wannan sakon da Allah mauki sarki ya ya wajibta mu isar shine al-balagh shine isar da sako da Allah madaukakin sarki wa mutum da rasul isa wa risalatihi jam'i lana risala risala shine sakon da aka turo mishi kan kaga ta shi da aka yi na balaga ne na'am to kuma wanda ya saba wa sakon da aka turo ne ma ku ma ku ne ba ku mishi tabbas in nazo wannan sakon in isar da shi da ko wanda zai yi imani wanda kai imani wa da shi babu al'amarin su a yake ba ko musu aljanna wanda suka saba suka yi hutu na hutu suka karyata shine da ke ana magana ne da mushrikai wanda suka saba suka karya suka ki imani da manzo Allah sallallahu alaihi sai aka rakkaza akan wanda ya saba ya karya Allah madaukakin sarki yace wa man ya'ti Allah wa rasulahu tabbat wanda ya saba ma Allah da manzon shi da in yin imani fa inna lahu nar jahannama tabbat ya da wutar jahannama tana jiran shi ranar tashar kiyama khalidina fiha zai za ta dawwama duk wanda ya riga ya haka za ta dawwama a cikin wannan wutar abadan har abada nan kaga haka ce wa man ya'ti Allah wa rasuluhu malamai ke ta al-ma'siya ma'siya da akwai al-ma'siya al-kufriyya da akwai al-ma'siya dun al-kufr da akwai al-ma'siya saba ma Allah da manzon shi kala biyu da akwai takafirci shine saba ma Allah da manzo da ƙaryatawa kaga wannan ana magana da mushrikai saba ma'siya da ake yi saba ma Allah da ake nufi shine na yushin yin imani da manzon Allah da sakon da manzon Allah suka ba ya zo da shi da akwai kuma da kuma ba ta kafirci bace ba shi mai saban da bai kai kafirci ba bai kai shirka ba ba shi da wama wuta jahannam amma da ke su wannan saban su na kafirci ne na karyatawa da addinin Allah ne sai aka musu alƙawarin dawwama a cikin wuta jahannam shi na gaba wuta ce ce wa man ya'budillaha tabbas wanda ya saba ma Allah da manzon shi da banni imani da Allah da manzo fa inna lahu nar jahannam to tabbas yana da wuta jahannam khalidina fiha zai dawwama a cikin wannan wuta jahannam abadan har abada nan me yasa aka kawo me yasa ba a ce ba khalidan fiha abada ba a ce ba khalidan fiha da mukmin ya kace khalidan fiha saboda wa man wa man da ta riga ta gabata tana iya daukar mufrad tana iya daukar jami a asalin ta ne mufrad amma kuma ma'anarta tana daukar jami abada dukkanin wanda ya saba ma Allah kaga ba mutum bane wanda ya saba ma Allah da manzon shi suna da yawa shi yasa aka ce dan akada wai ba shi kadai ba duk wani wanda ya sifanta da wannan sifar to ga makomashi khalidi ya aka wajen aba Allah ya maka to kuma wannan an gama bayani akan i'tirazi da suke bujurwa da awon manzo Allah da suke da faddi da toshewa da ma shirki ko an gama magana akan haka an ba su amsa yanzu kuma zo akan alkiyama izginin da suke akan tashi alkiyama bai ya yiwa ya za a ce za a kullum kai shi ta daga kora samu da cewa za a zartar da mu yaushe ne za a zartar da mu yaushe ne alƙawarin da yaushe ne alkiyama to shine za a ba su amsa na gudu Allah ma sarki yake cewa ku kwantar da hankalinku daga alkiyama ta zo azabar Allah ta zo ga halin da za ku tsinci kanku Allah ma sarki yake hatta idza ra'aw ma yu'aluna a yayin da mushrikai za su ga kafirai za su ga abin da ake musu alkawari na narkon azaba to a wannan lokacin fa sai ya allamuna za su san da cewa man aba aku nasar wane ne yake da raunin mai taimakon shi wa aqallu adada wani ne yake da adadi na mutanen da za su aka zama shi suna wa manzo Allah alfahari kana cewa za za a azabtar da mu kana cewa za rata ta tsama za a mana kaza za a mana kaza mu ga alhali mun yi ku karfi muna da masu taimaka mana muna da masu agala mana muna da yawa wane ne zai zo ya kama mu sai ya samu da zama haka suke ga manzo Allah sai Allah ya ce ku kwantar da hankalinku hatta idza ra'au har ku kwantar da hankali ku jira har lokacin da za ku ga ma yu aduna abin da ake muku alkawari in kun gani a nan gurin za ku san da cewa wane ne ya raunin ne taimaka mishi wane ne ya yi karanci ne taimaka mishi ku ko mu ne tabbas ku ne bakku ne wanda zai taimaka mu bakku da nasira bakku da mai agaza muku sannan kuma loku ne wanda kuke da raunin masu kama muku saboda Allah maɗaukin sarki zai taimakawa mummunai ya agaza musu shi da kanshi da dukkanin mala'iku za su kama mummunai sa su cikin ni'ima to kuma wannan za a azabtar da su Allah ya taimaka shi na Allah maɗaukin sarki ce wani wasu malamai sa da Allah ana yi musu ishara ne akan yakin bada hatta idan ra'u ma yu'aduna har lokacin da za ta ga abin da aka yi musu alƙawari na azaba ta duniya da kisan da za a yi musu kisan killa da za a yi musu a nan doron duniya وسيعلمون أولا لوكا لا تنسى سوى من أضعف ناصره وأن يكيد غول من جيما كامش وأقل على وأن يكيد على جيكا سنا رينا ممن سنة هاي إنا يومكم بكو لقريب آيات بدر سكا هتو سلمك مسلمي وجن جدا هدو كوبيا أما أهكا أكا المسل ردد أكا ردد جي a kashe dukkanin manyan annawa suke taimaka suke cutata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aya tana iya daukan ma'anar azaba alƙawarin da aka mutu na azaba ta nan duniya ko kuma ta rayuwa na sannan game da zawwa alqiyama da suke cewa yaushe da za ta zo kana ta yi mana alƙawarin za a yi azaba da sauransu ya lama ɗauki sai ce kun ka ce da su in adin shi ban sani ba a karibin masu aduna abinda ake muku alƙawarin ya zawwa alqiyama da azaba a kusan take a kusa yake am yaj'al lahu rabbi amada ko kuma Allah madaukakin sarki zai sanya mishi lokaci da ya tsawo ban sani ba ilimin al'amarin alqiyama a kurin Allah ni ban na iya baku labari ce lokaci kaza yake wani lokaci mala'ika jibril ya tafi zawa ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhbirni an sa'a ba ni labari game da tashin alqiyama sai manzon Allah ya bashi amsa yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as wanda aka tambaya bai yi ba wanda ya tambaya sai idan dalilin kai ban sani ba ilmuha inda rabbi ilmin sanin lokacin da alkiyama ya zo yana gurin Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana wasu mafashe guda biyar na ilimin gaibi na gaibi wasu ababe guda biyar wanda suna daga cikin tushuka bangaren gaibi Allah mai kusan ce cewa inna Allah indahu
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير lalle tabbas ilimin alkiyama yaushe za ta zo sanin lokacin zuwan alkiyama a gurin Allah yake bai bar ba wani annabi ya sani ko wani mala'ika dan haka ku gaugawar da kuke sani ce za ta zo za ta zo ku kanta da hankalin ku dan za ta zo za ta zo ban sani ba a yanzu ne za ta zo ko kuma nan da dan wani lokaci ne za ta zo za a Allah ne sanya mata lokaci ne tsawo ban sani ba shi yasa na daga cikin abin da ya imantar da duk wani mai hankali shine zuwan alkiyama ba ku da yake ce maka lokaci kaza lokaci kaza za duk wani labarin da ake badawa wannan juma'a za a yi kaza za a yi kaza wannan yakin da kuke gani Trump da da da wane ne da wane suna yi alama ce ta zuwa alkiyama kowa shi shirya kowa babu duka kirzano ne hakikanin zuwan alkiyama lokacin zuwa ta a gurin Allah ya yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو Allah maɗaukin sarki ke cewa mutane suna tambayar ta game da alkiyama yaushe za ta zo ka ce musu ilimin ta a gurin Allah yake la yujalli waqtaha illa huwa bayya bayyana lokacin zuwan ta sai shi kai ya sani yake banta shi idan ka ga zuwan alkiyama Allah yake banta shi shine Allah maɗaukin sarki ce wani lokaci a ƙarshen haka malaman tafsir suna kawo wani lokaci ba laraban kawai yazo yawa maza da sama ta tambaya mai muhimmanci akan alkiyama sai ce ya rasulullah ko kuma yace ya Muhammad domin balaraba kawai galiban fasu da ilimi eh sai yace ya Muhammad ba yani basu da ilimi da da ladabtuwa da yadda sahabbai ke sai yace ya Muhammad ba ni ba ni insha Allah kiyama za ta zo sai manzon Allah ya yi udul an dawa mutum zai iya yin tambaya maimakon a bashi amsar da yake so ne a canza mishi zuwa ga abin da yake amfani a gare shi kaga yanzu yau shine alkiyama za ta zo kamata ya ce mishi in amsa ce za a bada a ce ban sani ba Allah ya ce banta da ilimin ko sai manzo Allah ya ce mishi ma za a adatta da ya ka shirya wa zuwa alkiyama ya haka kusan da alkiyama sun sai hudu wata kalma mai daɗi wadda ta sanya sahabbai murna da jin daɗi da farin ciki sai ya ce ban yi ba ayyuka da yawa na sallah ko na azumi bane da ayyuka da yawa yace he dai ni lakin ni uhibbu Allah wa rasulahu yace he dai ni ina son Allah ina son manzon Allah sai manzon Allah ya ce al mar'u ma'a man ahabba mutum na tare da wanda yake so sahabbai da aka wadi wannan magana murna da jin daɗi saboda basu da wanda ya so so sama da Allah da mutum amma in ayo aka wada haka ina ji wasu bakin shi za su yi in ayo aka wada haka wasu bakin shi za su yi wanda zaka samu dan Messi ne wani za ka samu ɗan Ronaldinho ne wani ɗan Cristiano ne Kirista wani ɗan Butin ne wani ɗan Kingdom ɗin ne wani ɗan gashi nan kowa da akwai wanda yake so ɗan siyasa ne ko ɗan balo ne ko ɗan film ne ko mawaƙi ne kuma yana faddala shi akan san Allah da san manzon Allah shi yasa za ga zai iya barin abin da yake wajibi zai iya barin zuwa neman ilimi akan wannan Allah ke shi yasa kowa ya ya kwankwashi zuciyar shi yaga ne sai shirin zuciyar shi manzon sun ce cewa yan ku baya ta yin imani sai Allah da manzon shi ya yi soyuwa a cikin zuciyar shi sama da komai hatta da ƴaƴanka da ma'aikanka da zuciyarka da komai ma Allah ya maka Allah kar mana san Allah daga san Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am shine Allah mauki sarki yace kul ka ce musu ya annabi rahma in adri ma adri na in inna bi ma'ana ma in adri ay ma adri aqribun ma tu'aduna ban sani ba abinda ake muku alqawli na zuwan alqiyama da azaba ya ku mushrikai ban sani ba a kuta yake am yaj'al lahu rabbiya amada ko kuma ubangiji na Allah ba sarki ya sanya shi na da lokaci ne dan tsawo azabar sawa'an ta duniya ne kamar yadda bayani muka ya gabata ko kuma ta lahira nan to yanzu an gama magana akan zuwa alqiyama ko to kasancewar zuwa alqiyama tana da alaka da ilimin gaibi tana da alaka da gaibi abinda Allah ya kebance da sanin shi babu wanda ya san shi sai Allah madaukakin sarki ya yi bayani dalla dalla akan abin da shari'a fadu عالم الغيب فلا يؤمن على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا شكرا جزاكم الله خير نعم الله ba shi sarki ke cewa halimul ghaibi kenan a rabbi din nan da aka aka bada ubangiji na to shi wannan ubangiji nawa alimul ghaibi masanin gaibi shi ya san duk wani abin da ya kebance da shi na ilimi ya ki bayyana wa mutane alimul ghaibi masanin ne na gaibi abin da ya riga ya kebance shi al ghaib malamai suka ma ghaba an ilmi al bashar ko kuma ma ghaba an ilmi an al khalqi an ilmi al khalqi alghaibu shine dukkanin abin da ya riga ya kebance ya huta daga ilimin harshe wanda Allah kaɗai yake bada da sani wanda kuma su suka yawa gaibu abin da yake gaibu shine yawa wanda a cikin ayatul kursi na karantawa Allah ba ke sauke ke ta ya alama ma bayna ayyuma wa khalfahum يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء Allah maɗauki sarki ya ce ya san abin da ke gaban mutane halittu da kuma abin da ke bayan su amma su kuma halittu ba su san ba komai daga cikin ilimin Allah sai abin da ya gada ba ya san da su shi yasa mai yake ta abin da Allah maɗauki sarki ya zaga halittu dan kaɗan ne ɗigo ne kaɗan abin da Allah maɗauki sarki ya sanar da halittu shi na Allah maɗauki sarki ta alimul ghaibi dan ne tabbas Allah maɗauki sarki masanin gaibi ne ya ce anta da ilimin muka na gaibu fala yubhiru ala ghaibihi ahada bayya bayyana wa wani daga cikin halittu bai bayyana mashi abin da ya shafi ilimin gani bai bayyana wa dan kawai ya zo maka da waya sai aka gani a wannan dalili ne karara da tafi da sahal suna wa jama'a kan jiwa hatta annabawan Allah ba san gaibi ba sai abin da Allah ya ga dama ya bayyana musu in ya riga ya bayyana musu ya mutu daga daga sanin cewa gaibi ne ko ya zama to mu'jiza ce kamar yadda bayani ne idan ka ga babu wanda ya san gaibi babu wanda ya san me za a yi gobe babu wanda ya san wani zai mutu lokaci kaza rana kaza bizzab da tabahi a gari kaza a ƙasa kaza likita ya maka hasashe sau da dama likita zai zuwa ce maka wani yana fara da wuya ne ya huce kwana kaza ka ga ya mutu zai kai kwana kaza ka ga ya ƙi kaiwa zai gaya maka illoli dai a bisa binciken mu muna ganin zai kaza amma kuma sai kaza Allah ya huce Allah ya taimaka in ba haka ba sau da dama likita zai zo rubuta maka magunguna ya ce a so alhali mai sayan ya fara kuɗin kenan an zariya wannan ni da kaina ya faru a gare sai daga cikin yan uwa an kawo su daga ƙauye aka samu da su magani muka ɗigo magunguna da yawa mun kama magunguna kafin a fara amfani da su Allah ya mishi rashi ana cikin rana to ka gani inda ya san gani ai ya sa ka da shawa Allah kan mutu a gani kenan ba an magana haka abin da ya shafi aihuwa abin da ya shafi aihuwa a gani da dama ana cewa ya koma sauransu abin da yake aiwa abin da ya shahi ana neman daibu a cikin shi abin da ya shahi wanda za a yi wani arziki ne mumuni ne kafiri ne wannan ma babu wani sai amma da akwai abin da Allah madaukakin sarki yake sanar da bayi ya sai sare musu ilimi wannan ba gaibu bane duk abin da Allah madaukakin sarki ya riga ya sanar da bayi ya nuna hanyar ilimin saboda duk wani ne ina uworin da komai da ka sani da ake amfani da su halitta Allah ne wanda ya sa a bature ne to baturen halitta wani Allah ya halitta bature ya bashi ilimin sai Allah ya taimaka idan kaga alimul ghaibi Allah mai sarki masana ne da ne fala yuzhiru ala ghaibihi ahada bayya bayyana wa sai daga cikin mutane ko kuma daga cikin halittu bayya bayyana musu gaibin shi sai wanda ya yarda da shi kaga ya tsana Allah mai sarki illa man yarda da rasulullahi sai wanda ya yarda da shi daga cikin manzannin shi na mala'iku ko kuma daga cikin manzannin shi na mutane daga cikin manzannin shi na mala'iku sai ya gaya musu zai su isarwa wani annabi daga cikin manzannin shi na mutane kuma sai a yi musu wahayi nan kaga da aka ce fala yuzir ala ghaibi ahad an koyi sai aka yi istithna'i sai Allah ya bayyana shi wanda ya yarda shi ai kanka ka san Allah bai yarda boka ba bai yarda ba da dan bugun kasa bai yarda ba da me yake suna dan dabo dan sihiri bai yarda ba da me me me me me aljana bai yarda ba da matsabbaci wanda zai zanga baka labarin dai to duk wanda ya baka labarin dai a cikin wannan da muka bayyana wannan abin da ya gaya maka kafirci ne in ka yarda da shi ka zama kafir babu wanda ya san dai babu wannan in mutum ya yarda da wannan abin da ya ka kanka da ita babu wani dan tsubu ko wani dan bugun kasa ko wani dan dabo ko wani boka ko malam boka wanda zai zo ya bata mishi imani ba wanda zai baka labari ya ce ai za a yi kaza za a yi kaza nan da lokacin kaza za a ka in kaza za a kama za a yi wayo babu wanda zai baka wannan labarin duk wanda ya baka wannan labarin ƙarya yake ya yi kirgado kuma in ya saba sai kaga kuma ya hoto ya hoto maka da hankali ina mamaki wallahi dan boko mutum za a ga yana ƙarya ya waye ya je horon shi ya je Italiya ya je ina ne yana doro yana tunkoro ya je kasashe amma ɗan kubo ne zo ba shi labari in yi abu ba daidai bane kuma kuma haka da yawo mun tada dawo duk karatun da kai ya ce a wannan ya ce maka za a baka matsayi kaza sai aka zo aka bawa wani wanda ba ya kai ba ko kuma in ya zo gurin shi ya so miki ai kuskure ka samu ina abu kaza da shi ma ya kai shi ne da ba a ne ko ya zo wanda ba ya shi ke kai daga cikin malamai Allah saka maka alkhairi yana bada wani labari abun mamaki rago ne aka wani ne ya zo a mishi harkokin ɗan kubo sai aka ce ya kara ba yana kawo ragon aka ɗauke shi aka mai da shi kara aka yi tafiya shi ma ya ce kara an ji sai da shi sai ce to mala ya aka yi da ranka da rago a kara sai ce kai ma kai da ya ce ka kawo rago mai kaho a mai ka kawo rago rago mai kaho a baya so kake al'amarin naka kuma ba yawan mutum da ya Allah wata mace kada akwai matsala to irin wannan ababen wallahi karancin imani ke kawo karancin karatun tauhidi ke kawo kai rishin imani da cewa gaibu Allah ko sai sarki yake banta da shi shi ke kawo nan Allah ya maka Allah sarki ina Allah ko sarki ma'alimul ghaib ne masanan ghaibu ne wa kawai da Allah ko sarki ya bayyana cewa wa inda huma fatihul ghaib وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو Allah maɗaukin sarki ya ce mafatihul ghaibi taska ta ghaibu na gurin Allah maɗaukin sarki baya sanar da kowa sai malamai suka ce wannan mafatihul ghaibi sune guda biyar wanda Allah maɗaukin sarki ya bayyana a kuma ya karanta mana ayar a cikin suratul Luqman Allah maɗaukin sarki ke cewa inna Allah indahu ilmu sa'a Allah ya ke banta da sanin yaushe alkiyama za ta tashi kuma zo yanzu da zai tashi kuma zo sabko da ruwa wani zai ce ai in mai ciwo sun sani in mai ciwo Allah yana nuna musu alamomi ta hanyar iska iska kala kala za da akwai ruwa zai kaza da sauran kuma wannan ba zai bari ba shi ruwan in ya saka zai yi amfani ko ba zai yi amfani ba zai cutar ko ba zai cutar ba sai su baka labari sau da dama in mai ciwo za su ce maka a kuka a kiyaye kowa ya cutar shi ya zauna sai ga ruwan ma tsatsawa ce zai kiran kaga wannan shi ne ake nufi amfanin ruwan ya cutar ko ba ya cutar ba Allah ka sai in ya saka me zai haddasa me zai to an fara babu wanda zai shi ha kuma Allah wa ya'lamu ma fil arham Allah madaukakin sarki ya san abin da yake cikin ma'aifa sai ya mai wannan ɗin da za a samu yana cikin ma'aifa da akwai mana Allah da likitoci ba sani ba ba sa iya bambanta namiji ne ko mace sai in ya girma ya fara dan girma ne ake fara bambancewa to Allah tun kahin a sa ma digon mani a cikin ma'aifa ya riga ya san namiji ne ko mace sannan kuma lo zai mutu ko ba zai mutu ba shekara nawa zai kwana nawa zai mumuni ne ko ba mumuni ne arziki ne ko ba ne arziki bane duka Allah madaukakin sarki ya san wannan tafasu ko bai san wani sai ha kuma Allah wa ma tajri nafsum ma za taktubu ghadan gobe rai ba ta san ba me zai faru a gare ta samu arziki ko ba ta samu rashin lafiya ne zai faru ba ta san ba babu wani rai da ya san me zai faru a gare shi gobe sai yanzu ma an tashi ba ta san ba me zai same ka kaga wannan Allah kaɗai ke masa shi haka kuma lo mata ne sun da ayi azab musamman babu inda rai ya san ina zo mutu ina ne zaka mutu a wani lokaci zaka mutu a wani hali zaka mutu baka sani ba shi yasa jarabawa a nan baka san yanda zaka mutu ba wallahi ka dage da aiki na kwarai dan ka mutu a hali da na kwarai Allah ya maka wannan sunan da yake ta mafatin zai kuma hannu da akwai mas'aloli da dama abin da ya shafi kofin Allah abin da ya shafi abin da ya wara a kiyama da sauran suna da yawa Allah kaɗai san dukkanin abin da ya fita daga ilimin bayi to wannan zai ba ake so shine Allah madaukakin sarki wa fala yuhiru ala ghaibi ahada bal bayya sanar da tsaya daga cikin bayi abin da ya shafi ilmi da ghaibi shi illa man yarda sai wanda ya yarda da shi min rasulin daga cikin manzanni wannan manzannin na malaika ne sai ya zamto dan aike ko kuma wannan manzannin na mutane ne sai ya zamto shi za a kai masa sakon ya shafi ghaibi kuma shi ma ghaibin da Allah madaukakin sarki yake sanar da annabawa dan ya zamto karfin gwiwa ne da mu'jiza akan annabci su dan ya karfafa dan ya tina sama mutane yin imani da annabawa sai ga manzo Allah ya ba da labari a zai afku kuma ya afku wannan dalili akan cewa lalle sako ne da wurin Allah Allah ya baka shine Allah ba shi sarki ya ce illa man fada min rasuli fa innahu yusbiku min bayni yadihi wa min khalfihi rasala wanda ya ce ai in aka wani abin da ya shahidai in aka bawa mala'ika ya tura shi zuwa gurin annabi kashin wahayi ya tabbata aljanu za su iya sato wani haka rage tunani ko sai su kawo boka ya bada labari sai Allah mai sarki ya ture wannan tunanin ya ce fa innahu in ko ya zafi annabi wannan manzo wanda za a yi mishi wahayi a sanar da shi wani bangare daga cikin abin da ya shafi gaibu fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min khalfihi rasala Allah madaukakin sarki zai sanya gaba ga wannan annabi da kuma dan aikin da baya da shi da ko ina da bangaren shi zai sanya mala'iku masu gadi na rasadan ay hafazatan Allah zai sanya mala'iku masu gadi imam imam sabari yake cewa fa innahu ta'ala yursilu min amamihi wa min khalfihi harasan wa hafaza Allah madaukakin sarki zai sanya gaba da wannan annabi ko kuma gaba da wannan mala'ikan gaba da shi da baya da shi zai sanya mala'iku masu gadi shi ne Allah madaukakin sarki ce fa innahu yasluku min bayni yadihi tabbas Allah madaukakin sarki zai sanya a gaba da wannan dan aikin sawa na mala'ika ne ko na annabi zai sanya da baya da shi zai sanya harafa da zai sanya mala'iku masu gadi shi har ya isar da sakon wannan ba tare da aljani ba ya saci wani bangare daga cikin sakon kagon da ke da ba duk wata hanyar da aljani zai iya samu an toshe wanda ke cewa lallai bokaye da makamantansa yan dubu da yan dabo da yan duba da al'arrafi masu baka labarin abu in an sace su ce kawo dala ashirin kala kala ashirin sau zaka tana guri kaza tana guri mutum mai kala kala kawai ka zo ya haka kamar alfajiyar ko in abu ya bace dukkan su wannan kalla ce ce babu wani gaskiya tare kalla ce dan ku aka katari ka samu abu ya abu kawai da sauki to katari ne akai katari ne akai sun haɗu kuma da abu ya akwai kawai haka Allah ce Allah ta baka da kai shi Allah wa shukran ce ya alama an qad ablahu risalat rabbi saboda Allah wa shukran ya bayyana cewa lalle wannan manzanin sun isar da sabon ubangiji nan kaga ya alama dan kace za ka fassara ta a zahiri zai zamto saboda Allah ya sani sai sama ne ta ya alama ilmu zuhuri la ilmu bada ilmi ne na Allah ya bayyana ba ilmi bane bana wai da Allah bai san ba manzo zai iya kai wannan sakon sai daga baya sani bayan ya sani la ilmu zuhuri ne duk gurare malaka ce ka'ida ce wannan duk gurin da kaje an an sa illa an sa sababi Allah din ya sani ilmi ne na bayyana wa halittu ba wai Allah ne wajen ya sanya samu sabon ilimi ba shi yasa irin wannan guraren malamai ana fassara shi ne da saboda Allah ya bayyana suna da yawa ayoyi akan haka suna da yawa na'am Allah ma ukun sarki ce da ya alama an qad ablagu risalati rabbihim saboda Allah ma ukun sarki ya bayyana ma halittu cewa lalle tabbas wa'annan manzanin da ya zaba sun cancanta kuma amintattu ne kuma tabbas sun isar da sakon ubangiji Allah ma ukun sarki wa ahata bi maladin dan ya bayyana maka cewa da mun Allah ya san da cewa za su kai saƙon wa haka bi malami Allah maɗauki sarki ya riga ya kewaye su da ilimin ya san dukkan abin da ya shahe su sun kai sun isar sun bayyana duka ya san shi yasa wani lokaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san yana isar da saƙo a hajji hajji wala da khutbar da yake din da kusan mafi yawan saƙon da Allah maɗauki sarki ba ya isa wanda lokacin da Allah maɗauki sarki ya sauka mishi al-yawma akmaltu lakum اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا a wannan lokacin da Allah sama in yayi bayani yayi magana yayi sai Allahumma hal ballagtu ya ku bayan Allah ku shaida na isar muku sako sai sai tabbas muna shaida ran ne kan sama da nan sai da ya sau uku sai ya daga da hannu sai sai Allah ka shaida na isar da sakon da ka dora shi yasa yau ummata ya kirkiro abu yace gashi gashi addini ne kamar yana tuhumar manzon san bai sarfa Allah ya wa ahata bima bima lam ushkar ya kewaye bayan ko kuma manzanni da ilimin shi ya san duk abin da suke da kai kawo su haka kuma wa ahsa kullu shay'in ala lafai komai Allah ba su sarki ya kire shi sun wurin abin da ka sani Allah ba su sarki ya san da shi ya san da zai kasance ya san a wani kuma zai kasance ya san menene zai faru ya wa ahata kullu shay'in adada Allah ba su sarki ya kire komai ya san shi Allah ya taimaka Allah sarfari wannan kiran shine karshe na wannan sura nan suratul jin wanda ne sura nan babban abin da suke bayani dai akan shi akan abin da ya shahi aljannu mu'minai wanda suka yi imani wanda ya kamata a ce a farkon farkon surar nan dan ba dan ba tsoron lokaci ya kamata a ce mun yi bayani akan su yanayin halitta ta aljannu da makamanta haka amma dai ganin sami yanayin lokaci muka ce zamu yi wannan bayani da yi darasin sura ya kai muhammadin darasi uku abin da dai muka ishara dai ya isa ne bakin gwagwaro insha Allah wanda kira shi ne insha Allah abin da ya fara na tafsirinmu na wannan shekarar wanda mun samu darasi goma sha bakwai ko Allah ya albarka da alkhairi a cikin wannan abin da muka samu kusan alhamdulillah dai wannan tafsirin ina ji wannan karo shine shi shekara na hudu karo na shekara na hudu da akwai shekarar da muka ɗanyi hashi ba mu yi ba a nan masallacin karo na uku ne a wannan masallacin su uku aka yi da akwai da wancan masallacin na shawalan a nan maka fara to shekara mai zuwa wa sai ba a yi ba sai kuma aka dawo da yi a nan gudu kuma alhamdulillah dukkanin karatutukan suna nan an dora su a wani ana murya sunna a kasa na murya sunna da yana iya bibiya alhim da surori ne muka ɗauko na ƙasa wanda za su taimaka mutum wajen tadabbur Allah ya maka Allah ya alkhairi abinda muka faɗi dai Allah ya tsare da aka faɗi abinda muka yi kuskure Allah ya fata mana inda akwai sirrin tambayoyi suna iya gabata insha Allah kafin mu kai zuwa ga program da insha Allah Amin shukran da bakin وعليكم السلام نعم Amin akwai tambaya tambaya cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wannan da fatan shi wannan وعليكم lafiya Allah ya tabbata mana manfa آمين شكرا a kuma kana kun da kuma kasan dawa آمين Allah ya tabbata muku hanyar dawa آمين شكرا جزاكم الله خيرا yake kuma malam tambaya ta yake shin ya halatta mutum ya yi hoto babba ya yi kasa a kan sa نعم هو قضية التصوير هو توكو to hadisai da dama a sun zo akan hani akan yin hoto butun butuni ko yin hoto na dan adam ko kuma na abu da ya rai da dama daga cikin hadisai da akwai hadisin da maza sun sha lalle innal musawwirin mu'azzabin fi nar masu yin hoto ana azabtar da su a wuta haka kuma da daga cikin akwai hadisin da mala'iku na rahma ba su shiga gidan da ke da kwai hoto da kare shi kare bayanin ne da zaman kanshi inda sababi wanda shari'a ta keɓance kana iya rike kare baya shiga cikin hukunci alim wannan a matsalar da suke damun da suke da alaƙa da mu shine gida in aka sa mishi hoto to wannan mala'ikun rahama ba su shiga gidan to a da hoto yadda ake yi a da shine ko a sassaka katako ko ice ko dutse a yi hoton mutum a sassake ko kuma a zana ka ana kana zaune a dinga kallon hancinka da bakinka da waye a zana haka ake hoto to sai yau ci gaba da ya samu sai aka yi aka kirkiro hoto na photograph kamera sai ta dauka maimakon madubi da in ka zo ka tsaya in kana nuna nuna ma hotonka sai aka kara wa madubi ci gaba sai ya rike hotonsa ya tsaya to wai hadisan manzo Allah saka da suka akan haka da hannu yana daukan har wannan hotuna na photograph ko kuma baya dauka masu yin malamin suka ka cewa yana dauka shi yasa suka ce bai halitta ba sai inda bukata inda akwai bukata ba laifi bane ba kai amma matukar babu bukata ta shi da shin rayuwa ko ta matsayin ita isar da ayyuka to ba a yi na bukata kamar hoto na karfe kamar makamantan haka kamar da yake suna hoto na fosfor da sauransu suka ce yana ya halitta wasu malamai suka ce la wannan bayya shiga cikin hukuncin shi hukuncin marubi amma ne malaman da suka bayani akan wancan gudan sun haɗi dalilan su kowane malamai sun haɗi dalilan su ba kowane malamai sun haɗi dalilan su to amma in muka tsaya muka dauki muka kalli kowane wanne dalil kowane maganganun na malamai za mu ga cewa shi hoto abin da yake a bar shi a matsayin makruhi an kamace shi makruhi ne abin kama bi shakli al-amr wannan muna magana akan hoto kafin mu dawo akan wanda za a rataya a cikin gida babu tunda shi mas hadisi ya zo a cikin banta shi sai kuma wanda ake ratayawa a cikin gida bai hoto na ka rataya a gida shi wannan tabbas na daga cikin wanda har ya zo akan haka ya da cikin wanda hanyar karar ya zo akan haka saboda mala'ikun rahma ba su shiga yin hoton ka kalika a cikin gida wace bukata ce saboda saboda ado saboda dina in kana sallah ba shi iya shigar da kai wani lokaci manzo Allah sallallahu sama yana yin sallah sai ke da kai wannan da yake suna rido labulen daki mai zane a gaban shi yana sallah manzo Allah sai a hudda shi kana ya kamata mutane a kiyaye abin da ya shahi hoton da ake ratayawa a cikin da yake suna daki da sauransu amma hoto in za ka yi shi ne mujarrad da zikira dan dai kawai tarihi da makamantan haka ba laifi bane amma kai ya zamto da akwai hanyoyin da zai kai haɗi zuwa ga abauta mishi ko a dinga ganin wani abu a rataya a cikin gida da sauransu ko kuma zai tasiri a lokacin da za a yi sallah ko za a yi ibada amma a sabila ne ka ɗauka saboda aiki ko saboda da'awa ko saboda wa'azi ba laifi bane amma dai zai tsari a matsayin shi ne na makaru haike shi an tsamace shi ka a yawaita ba wuce iyaka almuhim yana daga cikin matsala shi wannan hoto na na kamera na daga cikin matsalolin da hadisai karara bai dauki ba su zo ba akan shi tunda na da wani da ya zo akan shi na zane da sauransu shi ne haba kinan nan sabanin malamai ne wasu sun ce haramun ne mutlakan kamar wanda aka sassaka da gunki wasu sun ce la ba haramun bane ba za a duba manufar da aka yi shi kaga yanzu in kai hoto don ka tura wa mace wanda ba ba muharram ba kamar ka tura ka gani kaga haramun ne ko ita kai dan ka kalla ba muharram kaga haramun ne in kai hoto dan ka dora waka a sama ka yada a TikTok ko makamanta kaga haramun amma wal in kai hoto dan ka yada wani zikiri ambatan Allah ko kai bidiyo dan ka yada wani zikiri ambatan Allah a cikin TikTok mutane su bibiya kaga ina da zaka samu a kenan wannan shine da zaku manufa ita samu yake nan da wannan dai anan da zamu tsaya dai manufar ka ita ce take bada wa da Allah shi maka amma dai hoto a cikin daki na daga cikin hakan baka san ba wannan daki gobara tana iya kama baka san ba musiba tana iya kama ka aljannu ta iya zuwa ta samu in mala'ikun rahama ba sa zuwa gidanka ba sa zuwa dakin ka me zai zo in ko kai da aljannu Allah tiya gafala ta yi maka yawa baka dinga tashi ba sallar asuba baka dinga yin ba aika na da kai kina kaga ya kamata a kiyaye a nisanci sa hoto wannan dai dan matsala ce wanda ta yawaita dai shi sai aka dan dan zarafin da wannan dai aka tsaye shi ne dan bayanin da ya shafi wannan dan bayanin Allah kuma Allah ta kai Allah ta mu riko da addinin Allah da abin da ke zai kai zuwa ga shirin da Allah shi ya yi insha a cikin kullar rabbi yake to ma ne ne kuke kallon wasanni irin su ba kuma take shi na kallon wasanni na kallon wasanni na kallon wasanni na daga cikin ababen da waɗanda suka ƙirƙiro shi ba su ƙirƙiro shi ba don ya taimaka maka a kan addinin Allah ka san manufar turawa da suka ƙirƙiro ƙwallon ƙafa ƙwallon kallo ƙwallo ta bugawa ko ma menene suka ƙirƙiro na wasanni ba su ƙirƙiro ba don ya taimaka maka addinin Allah sun ƙirƙiro ne don a shagaltar da kai akan neman ilimin addinin musulunci akan ayyuka da ibada wannan ka san wannan manufar shi ne manufar da ya sa suka ƙirƙiro duk mumuni duk mai niyya kyakkyawa mai son ya tara ayyuka na gari na kwarai ba zai shagaltu ba da kallon wasa manzon Allah ta mun ga hadisi wa zalika ta kaifa an'am wa sahibul qarni qad taqama al qarn wa hanna bi jabhatihi yantaziru an yu'mar fa yanfur sai manzon Allah ce ya ya zan yi in ji dadi in sakata in wala a wannan doron duniya alhali ma'abocin wanda aka yi mishi umarni ya busa tsawo ya riga ya shirya ya tsana tsawo yana jira a bashi umarni yabo manzana sai yake cewa kuntu duniya kuntu duniya ka annaka gariban aw abri a duniya suka ce kamar bako mai wucewa ko dan hannu to shi ne har zaka samu ka rarraje ka dinga kalle kalle ya gaskiya kallo na daga cikin abin da ke shagaltar da mu kuma daga cikin abin husn islamin mar'i tarku ma la yana daga cikin kyawun musulunci mutum ya bar abin da bai da amfani a gare shi kenan kallon wasanni da akwai matsaloli musamman in ya zamto da akwai wasu ababe na haram ma bayyana al'aura yin a lokacin sallah da ibada kaga wannan haram sai su kasa hannu haka ko in ya kasance da akwai shata a shi ko da akwai yada alamomi na kungiyoyi na asiri ko kungiyoyi na ɗan luwaɗi haka duka haram sai dai mafi yawan mutane da samari da take gani suna zame wallo sai suna tafiya wallahi abun in ba zai dauka aski nan da take gani suna yi abun in ba zai dauka alamomi da suke yi na bautar shedan kaga an yi haka alamu ni an bauta wa shedan wannan alama ce ta kungiya ta asiri wanda suke bauta ma shedan ko kuma mutum ya zo gurin abokin shi yayi haka yayi isharar ka wasu na alamu suna neman juna ke juna dan luwaɗi duka abun in ba za ka dauka to wannan wasu musiba ce shi yasa in kana so ka more wa rayuwa ka ji daɗi ne muka karatun alkur'ani in kana so ka shiga cikin damuwa ki karatun alkur'ani je ka makaranta je ka gurin ilimi amma kada ka yarda ya zamto wannan abu ne mai shigar sama sai da cewa in jibalan ku za ku samari za su yi za a kiyaye ko su shana bare ba samari suna son motsa jiki kai da kanka kai ba da ba kalimar har ne yana yiwa kai da kanku ku yi balan ku sa kaya kada al'aura ta bayyana kada a sa gajeren wando al'aura tana bayyana kada a sa wando wanda yake bayyana gabanka kana gudu shukul shukul ko yake bayyana maka baya a sa kaya na kirki kuma hallo a samu guri wanda ba a yi ba a tsakar titi ana bige da cigawa da yara ha kuma hallo ba za a yi ba a lokacin sallah ba za a sa batata ha kuma hallo ba za a dinga durin juna ba ana gardama ana faɗa in dai za a yi ba laifi ba ne shi yasa wannan motsa jiki ne amma fa kiyaye wace aiki to kaga kenan wannan shine dai dan bayani da abin da shahi harkar malamai sun yi bayani akan haka har da tawafin da aka rubuta akan abin da shahi wannan matsala amma in an kiyaye dokokin Allah Allah ya tabbata sai ne tambaya na gaba malam suna tabbata ne kamar idan mutum ya yi mafarki ana saduwa da shi kuma da ya tashi da kafin ya ce in mutum ya yi mafarki kamar na yana mu'amala ta biyan bukata namiji ne ko mace ya yi mafarki kuma da ya tashi babu abin da ya zo to Allah ya ɗauke mishi babu wanka babu komai ba ka yi mafarki amma da ka tashi babu ruwan da ya zo kenan babu komai a kan in ruwa ya zo a mafarki in ruwa ya zo hukunci yake tabbata in alkiri ne in ya faru ko ruwa ya zo ko bai zo ba nan ne hukunci yake tabbata amma a mafarki sai ruwa ya zo Allah ya kalla ta na'am sai mu tambaya da mu tambaya ne ke kamar menene ya tafa shi idan ka ba kaya za ku sallah na'am da jasa dukkanin abin da shari'a ta kyamace shi na bawani ne ko na bayan gari ne ko na jini ne mai yawa wanda ya wuce iyaka ko makamantan haka abin da ko lallagin kare yawon kare da makamantan haka to wannan sune na dasa in ta tsaba tun haka ba ka sallar zuwa mun riga ya bayyana a gare mu ya gabata a gare mu wasu ya baka fasahir ka tsarka ce tufanka ba ma iya tufa ba dangar jiki haka kuma lokutan da zaka yi sallah inda dasa ta kama ka tsarka ce amma malamai suka sa da sharadi inda akwai kudurar tsarkakewa kuma ba kaman shi bane in a halin mantuwa kai sallah da dasa a cikin tufanka babu komai in kuma da dasa ta taba jikinka amma baka da kudurar ka gutar da ita kuma ga lokacin sallah yana neman gushewa yana mun cewa baka da kudurar ka gutar yani abin Allah kiyaye mutum ya kai wani yanki na Najeriya yan kidnapper sun rike ga ne kasa da farda baraki ga lokacin sallah yayi sallolin barin sai ne ta tattara su har aje maka mutu ai ka ta sallah zaka yi a haka ko to kaga Allah ce maka Allah ce maka sai mu tambaya ne ke kamar ya haka miji lafiyar ka lau ya ci masu ta kasuwa sai ya alhalin shi ma zai iya tafiya ne na wannan matsala ce wanda gaskiya na daga cikin ababen da suka yi wanta a kai bai halitta ba mutum ya zamto matar shi wanda Allah ya wajibta maka ka tabbatar da ita a gidanka wa qarna fi buyutikunna haka Allah ya ce ku mata ku zauna a gidajen kai da Allah ya wajibta maka ka tabbatar da ita ka dinga kishin matarka kuma kai zaka zo kwanta ka tura ta kasuwa kai a wannan kasuwar wani ya zo ya bugiman mata ya bugin mata bayan ta wani ya zo ya taba ta ta je tana ta kai mana kai kawon magana da masu ɗan kasuwa da sauransu kai kana zaune ka zama da yiwu to wallahi na daga cikin abu mai hakan na daga cikin abu mai hakan ka tura matar ka kasuwa sayayya kai kana zaune a gida ka amsa ka je ka yi sayayya wai wani ƙauyanci ne yake ganin matar shi ta aike shi to yanda addinin musulunci ya tsara dukkanin abin da yake wajen gida wajibi ne akan ka kai na musu dukkanin abin da yake cikin gida ita kuma na ta dan wannan shi ne kamata a ce Allah ya maka da sauran a sai mu tambaya ne kashe ke cewa malam muna fira da mutum da yake so da aura a kuma jira ba ta banza ba bayan mun kare sai na ji ruwa a gabana ya matsayin azumi na shi azumin shi ya kare azumin shi ya kare kuma ya saba ma Allah ko da ba hira bace ba ta banza me yasa kai hira da ita kana azumi ko da ba hira bace ba ta banza me yasa kai da ita ko hira ce ta kirki kuka yi kidan kaga tabbas wannan mutumin da ya haka yayi abin da ake ta istinna'i kaga ko da hira ce kikkiawa sautin mace sha'awa ne kenan lokacin da ke saurara ka kana yin sha'awa kenan mutumin da yayi haka ya tafi haka da azumi ba ta shi to azumi shi haka ne sai ya sake wannan azumi kuma sai ya tuba zuwa ga Allah ba ɗauki sarki Allah zai maka Allah kan kuma da mafi yawan samari zai iya ce maka ba hira bace wata maza ce amma kuma kiran ta ne zai ba wata ta bukata ba zolaya ya kika tashi yau to menene aka yi ba mutuwa bace ba za ta yi ya tambaya ba mamata bace ba ta mutu sai mata ta'aziya menene ka babu wani bukata ta kila ka je kawai ka karya azumin ka a banza ko wallahi azumi ya bani kuma wallahi ka tuba zuwa ga Allah wanda ya wannan Allah ya na sai mu tambaya ne kashe ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malam ana zaka da shi Shukran.
malam ya kusa malam ana sana ne sai liman ya yi yayi ya yi rabi na farko Mm.
ni kuma dama na farko an na ka daya bayan mun kare muka yi sujira kafi to mana idan na ko guda zan sake yin sujira ko kowa wanda muka yi kare
eh idan liman kabli ta same shi za ka yi sujjada tare da shi ko ba sai ka sake ba sai na tunda ka yi sallama ake ko in kuma ba a rike za ka jinkirta taka sai an riga sai ka riga ka yi sallama wabar kenan ba za ka mai liman tunda ya riga ya sallame ka ya yi sallama to kai kuma sai ka yi sallama za ka yi koyi da liman a wannan lokaci kenan wannan shine hukuncin kenan babu magana in kabli ta riga ta kama shi ka riga ka yi kuma daga baya ka ƙara da Allah shi maka Allah shi maka Allah shi da ta cikin ku ko Allah sai maka Allah kan kan lalle wannan shi abin da ya tsara da tafsiri insha Allah kuma sai da shi yanayin tsarin da zai kasance insha Allah